إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na ranar litinin a yau muna 28 ga wata na zulqa'ada shekara ta 1445 wanda ya dace wa uku watan shidda miladiya ta 2024 bayan kammala karatun littafin da ya gabata wanda shine nawaqidul islam abubuwan da suke warware musuluncin mutum littafin muhammad ibn abdul wahab allah ya rahama a gare shi malin sai a daidai ambata abubuwa guda goma wanda waɗannan abubuwa dukkan wanda zai aikata ɗaya daga cikinsu to yi sani cewa imanin shi yana iya tashi daga aiki wanda wannan kuma ta faru ƙarƙashin ayoyin alkur'ani mai girma sannan kuma da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a yau za mu karanta littafin wajibul abdi idza amarahu allahu bi amrin wajibul abdi idza amarahu allahu bi amrin wajibul abdi abin da yake wajibi akan bawa waye bawan nan shi ne mu duk wani bawan Allah wani mutum mai musulmi mai imani to miye wajibin da yake kan shi idza amarahu Allahu bi amrin a lokacin da Allah ya umurce shi da wani al'amari dukkan umarnin da Allah subhanahu wata'ala zai yi gabawa to wannan umarni wajibi ne akan bawa ya kula da wasu gabbai wanda malam zai ambata idan ka ce abin da ya shahi addini ba ganin dama ba ne ba ko kuma ra'ayi ko kuma a kaza ya kamata kaza bai kamata ba a tsayawa ne tsayin daka akan miye Allah ya yi umarni a kan shi sannan kuma bawa wasu hanyoyi zai bi don ya tabbatar da wannan umarnin da Allah ya bada to shi da anan malam ya ambata mana wasu abubuwa duk da risala ce ‘yar ƙararrama duka ba ta wuce fashi biyu da rabi ko na makamancin wannan to amma hawa tana ƙunshe da al'amari mai girma mi al'amari mai girma shi ne bawa ya san idan Allah ya ce a yi kaza to wani wajibi ne yake kanka kai bawa a ƙarƙashin wannan umarnin na Allah to shi ne malake cewa ƙala rahimahullahu ta'ala malake ambatawa a farkon wannan littafi إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب إذا أمر الله العبد بأمر إذا ألا ميجرما دبوايا يأمر تباوا بأمر دواني الأمر وجب عليه يا وجب أكون ونباوا فيه أتكون أمرنا الله سبع مراتب wasu martabobi guda bakwai ko wasu matakaiya guda bakwai wannan risala za a same ta a cikin nan kuma ita akwai ta ina ga akwai a ciki a babu ciki to wajibul abd na tsammanin yana ciki amma akwai mai mutane hamsin da biyu irin wannan katon shi akwai a ciki kai ma katon ne gare ka yana akwai wanda suke da a waya ana iya turawa kafin a same shi to shi ne malaki cewa idan amara Allahu la'abda bi amrin idan Allah mai girma da buwaya ya umarci bawa da wani al'amari wajaba alaihi ya wajaba a kan shi bawa fihi a cikin wannan umarnin na Allah sab'u maratib wasu martabobi ko su gabbai guda bakwai malici al'ula gaba ta harko shine al'ilmu bihi wannan umarnin da Allah ya bada al'ilmu bihi ka yi ilimin abin ya zamanto kana da mi kana da masaniya akan umarnin da Allah ya bada kai da zamanto dokokin Allah kai ba ruwanka da su harakokin rayuwarka kawai kake yi harakan neman abinci harakan neman gina rayuwa harakan kaza harakan kaza umarnin da Allah ya bada kai ba da kai ba to wannan shine malai yake cewa abu na farko a ƙarƙashin umarnin Allah shine bawa ya san ilimin wannan umarnin da Allah ya bada wannan zai sa al'amura su tahimi a daidai ba za a samu batar naƙi ko ja-in-ja ko cece-kuce idan ya zamanto bayi sun karanta ilimin umarnin da Allah ya ba su wannan iya da mahimmanci kwarai da gaske wanda kuma a nan ne ake zubda da yawa daga cikin musulmi musulmi ne amma baya zuwa makaranta to kai faɗin wani irin musulunci ne za ka yi duk wani ilimi da ka sani a duniya da yake buƙatan tsanaki da bi a sannu walla bai kai ilimin addini ba duk wani abin da ya kamata ka koya a rayuwanka walla bai kai ilimin addini ba duk wani ilimi da wani haɗi tashi da wani kasuwa da wata haraka da wata harƙalla da za ka yi tana biyo bayan ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ka san waye Allah saboda ka bauta wa Allah akan sani amma a yau sai zamanto shi ne abin da aka yi mi aka yi watsi da shi aka nuna halin ko in kula a kan shi da yawa daga cikin bayan Allah ba kunsu da karatun addini kuma sannan suke suke da ta cewa a lokacin da ake magana na ilimin abin da Allah ya faɗi sai ce to yanzu kamar ya za a ce kaza a bangaren addini fa don haka idza amara Allahu al-abda bi amrin wajaba alaihi idan Allah ya umarci bawa da wani al'amari ya wajaba akan wannan bawan fihi a cikin umarnin Allah sab'u maratib martabobi guda bakwai na farko shine ilimi game da wannan umarnin na Allah idan ka ce al'ilmu shine al'ilmu bi hududillahi wa ahkami shari'atihi ka san iya ilimi na dokokin Allah da hukumce-hukumcen addini min halali wal haram na daga abin da yake haram da abin da yake halal mi Allah ya halatta mi Allah ya haramta wajibi ne ka san wannan shine ɗaya daga cikin magabata yake cewa muna da buƙatuwa zuwa ga addinin Allah a kowane luwashi da zami sama da buƙatan da muke da game da abincin da zamu ci yace al-insanu bi hajatin ila at-ta'ami wa sharabi fil yawm dan adam yana buƙatuwa zuwa ga abincin da zai ci a cikin wuni so nawa a ce ka ci so da yawa ma ka ci so uku ka karya ka ci da rana ka ci da dare misali in ka ci wannan uku sun yi mi sun wadatar maka balhasali ko ɗaya ka ci za ka rayu to amma ya ce buƙatuwanka zuwa ga ilimin addini yana da ya ce adadin shi kamar adadin lumfashin da kake yi ne saboda duk abin da za ka aikata kana buƙatar ilimin addini duk abin da zaka ce kana bukatar ilimin addini duk inda zaka tahi kana bukatar ilimin addini duk mu'amalar da zaka yi ta aiki ce a mu'amala ne na harakan da ya shahi cinikayya na kasuwanci a harakan da ya shahi zamantakewa ne tsakaninka da iyalinka a abin da ya shahi ɗiyanka ne a abin da ya shahi abakai ne abin da ko mine ne kana bukatar mine ne karantarwar addini akan wannan ashe mutum ba yanda za a yi ya wanye lahiya idan ba ilimin addini yayi ba ibn rajab alhambali Allah ya rahama gare shi yake cewa yace afdalul ilm yace al-ilmu billahi mafificin ilimin da yi kowane ilimi Allah itlaq yace shine ilimin sanin Allah wa huwa al-ilmu bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi shine mutun yayin ilimin da zai san sunayen Allah sifofin Allah ayyukan Allah wanda wannan ilimin allati tujibu li sahibiha ma'rifatillah zai wajabta wa wanda ya karanci wannan ilimin ya san Allah wa khashiyati kuma ya ji tsoron Allah wa mahabbati kuma za a samu tsoron Allah tare da shi wa haibatuhu haibatihi kuma Allah zai rika yi wa bawa kwarjini ya zaman to ba da abin da ga dama za ka aikata ba wani aiki na sako ka shiga wani lungu to kana tuna girman Allah kana tuna haiba kwarjini da ubangiji yake da akanka wa ijlalihi da sanin girman Ubangiji, wattawakkul alaihi da dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala haƙiƙanin dogara, sannan kuma wasabr alaihi da yin haƙuri wa riba anhu da yarda da duk abin da Allah hukunta a gare ka walin shigalu bihi ya zamanto abin da ya dame ka a rayuwa shine Allah duna khalqihi ba halitte shi ba a yau mutum nawa yake barin Allah saboda bayi ba zai bi Allah ba ya san wannan abin shine addini amma ba zai bi ba me yasa saboda karsuwa ne su ce kaza ashe kaga shine mali ambata mana al'ula abu na farko al'ilmu bihi mutun yayi ilimin sanin Allah subhanahu wataala ka gane miye sunna miye bid'a miye shirka miye kafirci sannan kuma miye tauhidi dan ka dayanta Allah ka tantance abubuwa komi a mahanga na addini ba zaman to kawai kai harkar rayuwa kawai kake ba ruwanka da abin da ya shahi ilimi wanda yake na addini ne maliki ce al'ula al'ilmu bihi yin ilimi game da abin da ya shahi wannan umarnin da Allah ya bada a kai kenan in Allah ya bada umarni akan kaza sai kai ilimi akan wannan umarnin wannan zai bayu zuwa ga ka aikata abin yadda ya kamata amma ya zama to baka sani ba an ce ai sallah baka san bayan da ake sallah an ce azumi baka san bayan da ake azumi an ce ai kaza baka san bayan da ake abin nan wanda kuma mafi yaushe yake faruwa kaga mutum yana sallah yadda ya ga dama mutum yana azumi yadda ya ga dama mutum yana harakan zamantakewan yau da gobe yadda ya ga dama harakan kasuwar shi yadda ya ga dama ba a ruwan shi da ilimin da Allah sabkar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi a wurin shi san ma kal duk daya kamar ba a sabko ba eh yana harakokin shi kai ka ce Allah bai aiko manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama to shi ne ma yace al ilmu bihi yin ilimi game da umurnin da Allah ya bada sai zamanto kai abin yanda ya kamata a dukkan ilimin muka na rayuwa ana bukatar mi kwarewa ana bukatar gogewa ana bukatar sani ko ba ka ba idan harkar likitanci ne ana bukatar mi likita kwararre idan harkar karantar wacce ana bukatar malamin makaranta kwararre idan harkar wane ne ana nihin dan ana neman dan kasuwa kwararre to irin wannan kwarewa ake so bal fiye da wannan ma harkar bautawa Allah subhanahu wataala saboda ka san umarnin Allah kuma inda ya kamata a ce ka aikata shi malice asaniyatu abu na biyu wanda yake wajibi akan bawa game da umarnin da Allah ya bada a kanka bayan ka yi ilimin abin mahabbatuhu ka rika son abin a cikin ranka karka rika jin cewa an tilasta maka ne babu yadda za ka yi ana samun irin waɗannan musulman masu jin shari'ar Allah kamar wani abu ne wanda ya musu katutu e ya hana su sakat daga sun motsa a ce haram ce bai halatta ba a ce bid'a ce a ce shirka ne yana jin wannan abin ya takure shi a dole ka zuciyarka ka bude ta ka sanya mata duk umarnin Allah ta rika son wannan umarnin ka rika jin wannan shine rayuwarka kuma tabbas shine rayuwarka amma idan zama to kana gaba ko kana iyayya kaga zai iya hada ka daga cikin nawaqidul islam wanda makaranta anan abinda zai iya warware maka musuluncinka dole ka ji cewa kana son wannan umarnin da Allah ya bada me yasa saboda shine umarni wanda yake zai gyara ka a nan gidan duniya sannan kuma gobe kiyama zai saka dace da samun rahamar Allah subhanahu wataala amma idan ka bai son zuciyarka ba zaka hallaka ya zama to zuciyarka ce kake bi ba umarnin Allah ba duk wani umarnin Allah zuciyarka ba ta son shi to wannan hallaka ce Allah kare mu sana abu na uku mala yake cewa al'azmu alal fi'li duk wajibin da yake kan bawa akan umarnin Allah subhanahu wata'ala abu na uku shine mutum yayi azama akan aikata aikin daga an ce abu kaza umarni ne na Allah to ka kimsawa zuciyarka yarda da cewa zaka aikata wannan aikin ba karanta ba ka rika jin cewa ai wannan ba naka bane ba ko kuma wannan nasuwa ne ne ko kuma ya za a yi a ce kaza za ka samu mutum jahilci ya kai jahilci da suna addini sai kori aya ƙur'ani ko hadis manzalla sallallahu alaihi tabbatacce akan mi akan tunanin shi da ra'ayin shi kawai to dole ne ka ƙulla a cikin zuciyarka shine azama da bahaushe yake cewa ka yi azama akan wannan umarnin wa sai an aikata shi ko da mi zai iya faruwa haka haka sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suke idan mazalla ya hudu umarni magana ta riga ta kare manzalla ya bada shela aje a kawo kan wani a magana ta kare ba gudu ba ja da baya kwarai da gaske duk umarnin da manzalla ya bada to za su za su tsaya akan wannan umarnin ayat qur'ani tace kaza magana ya riga ya kare al martabatu rabi'atu martaba ta hudu male ce al amalu shine zartarwa da aikata wannan umarnin da Allah ya bada kaga mataki mataki ne kuma kowane ɗaya daga cikin waɗannan dole ne a kanka dole ka yi ilimi dole ka so wannan dokar ta Allah sannan kuma dole ka yi azama ka kulla a cikin zuciyarka cewa za ka aikata sannan kuma ka aikata shi a aikace a gani ba hira ba ko surutu eh ka ce ai ka yarda kai kuma kai kuma kai ne wani ko ku ne ahlus sunna amma kuma babu aiki aikin banza kenan fa kullun yad'i waslan bi layla eh kamar da wani sha'ir yake cewa kowa yana da awar cewa yana da alaka da laila wata wata ce aka yi kowa zai da awar cewa ai laila tashi ce kowa yana da awar cewa yana jingina kanshi zuwa gare ta yace wa laila la tuqirru lahu bidhaka amma ita din ba ta tabbatar mishi da haka din to shine malamai suke cewa wajibi ne game da abin da ya shahi dokar Allah to aiki ake bukata aikata aikace ba zama tuba kawai da awa na baki shine al'amalu bihi aikata aikin da umarnin da Allah ya bada wanda wannan aikin kuma shine abin da Allah yake tahodi yana maimaitawa innal ladhina amanu wa amilus salihati alladhina amanu wa amilus salihati ai suka yi imani ko suka yi aiki ashe imani yana tabbatuwa ne aina a ganshi aikace eh a ganshi a kas ana aikatawa wannan shine bayanin haƙiƙanin imani karka ce a ai mu mun yi imani imani tsoron Allah akwai shi a cikin zuciya amma a gaban ka kuma abin da ka dama kake aikatawa an taba ka sai ka jayo bangaren wannan hadisi na zalla ke ta taqwa hahuna ai tsoron Allah anan yake to in akwai shi a hahuna din nan to za a gan shi a hahuna da hahuna da hahuna da ko ina da ko ina za a gan shi a baki za a gan shi a hannu za a gan shi a kafa za a gan shi a mu'amala za a gan shi a dukkan wani kai kawonka idan akwai imanin aina a cikin zuciya saboda ita zuciyar in akwai imani ita take wa'ayin wannan imanin zuwa ga gabbai su rika aikata ayyuka na managarta al'amalu wajibi ne bawa mai imani ya aiki tukuru aiki ba na wasa ba ba ya zama lumbu-lumbu ba kaman kana yi kaman baka yi a kawai sak ka tsaya umarnin Allah a tabbatar da shi akan umarnin Allah saboda wannan iya daga cikin matsalolin da muke da mun yarda doka ce ta Allah mun yarda kaza mun yarda kaza amma mu tsaya da gaske mu yi wannan aikin wallahi ba kowa bane a cikin bayan Allah sai ga abin kaman ana yi kaman ba a yi saboda imani ne wani lokaci wanda yake kamancacce na da imani irin na gado ko haka tashi kai ma ka tsanci kanka a cikin al'umma ana ta yi sai kai ma yaka ja ku gaba to wajibi ne ka tsaya tsayin da ka zaman to aiki ne ka sa a gaba Allah taimake mu da aiki malaci al-khamisatu a martaba na biyar game da umarnin Allah akan bawa kaunuhu ya alal mashru'i ya zamanto aikin da za ka aikata ya afku akan abin da shari'a ce ta shari'anta shi kamar yaya dole ya zamanto khalisan sawaban khalisan ya zamanto aikin an yi shi don Allah wa sawaban kuma an yi shi akan tsarin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda wannan su ne sharaɗa guda biyu na mi na amsan aiki duk aiki da bawa zai aikata ya samu lada to ana buƙatar sharaɗi guda biyu a cikin shi na farko dole a samu tsoron Allah ya zama to aikin nan ka aikata shi don Allah kawai ba don Allah da wani ba duk lokacin da zaka aikata wani aikin da ake samun lada don Allah da wani to kaka kakaɗe saboda sai an je gobe kiyama Allah ce maka je ka wajen waɗanda ka haɗa ni da su ka je ka gani ko ka samu wani abu a wajensu yau ina za ka neme shi a farfajiyar kiyama kuma in ka neme shi ba ka same shi ka same shi ba riga ba wando ba takalmi ba kaciya ya asala kai ka san ba abin da zai iya maka wallahi shi ma ta kai shi yake a haba kai za ce ka je neman agaji wajen mutum ka iske shi tsirara shi da kai shi ta kai shi yake haba wallahi kai ka san ba labari Allah ke ce ana aghna shuraka an shirka Allah ce ni ne mafi wadatuwan wanda ake musu tarayya game da a haɗa ni da wani Allah ce duk wanda ya haɗa ni da wani na barka da shi ni na huta wani aikin ba dan ni aka yi shi ba ni ba shi shi yasa awwal wajibin alal abidi ikhlasuhu subhanahu wa ta'ala bil ibada dole ne ka tsarkake Allah a bakinka aikinka kudurinka na zuci duk abin da za ka yi ka tabbatar da cewa kayi shi ne don Allah wannan sai ya hutar da kai a cikin rayuwa sai ya hutar da kai bangaren addini aikinka sai zama to aiki ne mai karɓaɓɓe sannan bayan ikhlasin nan kar a sanya wani Allah tare da Allah wanda wannan gaba ce wadda tana da matukar muhimmanci a yau bal hasali a kowane lokaci a barantana a yau da ake kaiwa hari zuwa ga katangar tauhidi an dasa wasu bayan Allah da sunan cewa suna iya wakiltar Allah ka jama mutum suna gausi an min suna kudubi an min suna wane ne Allah ce iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfi min almalaikati murdifin iz tastaghithuna rabbakum alistighasatu haqqu man haqqullah sai wani aka ɗauke shi ma gaba ɗaya sai aka ce shi gausi ne kuma a ce musulunci ake kuma ana so a zauna lafiya ta wace hanya babu alghaus wanda yake kawo wa ɗauki ya kawo muku ɗauki a cikin duk wani hali da kuka shiga na ƙaƙa za ku yi to wannan ba wanda yake iya wannan aikin an ba Allah ba idan ka shiga tarka-tarka ba wanda zai iya hudda ka in ba Allah ba sai ka zo ka dauna aka ce shi gausi ne wannan kuma a rika da'awan cewa ai masoyin manzo Allah ai kaza ai kaza alhali mu ganin ganin manzo Allah sun yi gabas shi kuma yayin yamma Allah kiyaye wallahi dole ka tantance kaga harakan harakan addini ba harakan wasa bane ba ba harakan kara bane ba ba harakan suwa ne kasace bane ba a ka tsaya abin da yake tsantsan addini ka bauta wa Allah kan shi kaga mutuwa za ka yi in ka zo mutu akwai wanda isa yana ka mutu idan ka tashi binne ka kai kaɗai za a binne ka waɗanda kai kara ka bin Allah saboda kar su ce kaza ina suke innahum lan yughnu anka min Allah shay'a ba sa iya amfana maka komi ba sa iya tsina maka komi kai su ma ta kan suke to dai za ka ɓata ma kanka lokaci akan wanda shi ma ta kan sheki shi ma yana bai riga ya gama ba yana faman ya za a iya tsira ka zo ka kaƙi bin Allah ka bin dokokin Allah wai saboda karwa ne ya ce maka kaza ko ya ce maka kaza ko ya ce maka kaza ai ya jama bai hudi ba addini addini shine ra'sul mal shine jarinka na rayuwa kaf bakka da wani jarin da ya wuce shi in ka rasa shi kuma ka rasa komi Allah kare mu Allah kare mu daga shirka irin shirkoki wanda ake yi ana kuma nuna mutane cewa kamar addini ne ibn al-qayyim Allah ya rahama a gare shi ya ambaci cewa daga cikin kaidin da shedan yake yi da kullin da yake yi akan dan adam yana so abu na horko kai shirka in kai shirka ya san to lissahi ya cika tsakanin kai da shi yawa inda zai tahi can zaka tahi wuta zai tahi kai wuta zaka duk mutumin da yake shirka bai tuwo ba akan shirkan nan ya mutu akan ta wannan mutumin tabbas dan wuta ne inji Allah to haka iblis abu na farko ya za a ku shirka sai ya biyo ta hanyar mi ta hanyar addinin sai a ce maka ai wannan dan ajin tabarkalla ne kai bal hasali shirka ta farko da aka fare a ban kasa an yi ta akan wa akan salihan bayi su ya gusa su ya uka su nasra su wane da sauransu aka ce ai mutanen kirki ne mutanen kaza ne mutanen kaza ne aka yi gumakansu aka ajiye yau da gobe rayuwa sai ta kai mi ana neman kusancinsu su kusantar da su zuwa ga Allah an shiga mi bautan wani Allah irin su lata irin su uzza su ma suna mutane kirki ne shi lata wani mutum ne ya littu lil hujjaji sawiqa wani mutum ne da yake dama ma yan ma'aikatan aikin hajji gumba yana raba mun suna sha tun ana ana aikin hajji tun a jahiliya akan addinin annabi ibrahim da ya mutu aka ai wannan mutumin kirki ne kaza ne aka gumkin shi a gewayen ka'aba shi ma aka bar shi sai yake neman kusance shi kusantar da ku zuwa ga Allah ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ai so muke su kusantar da mu zuwa ga Allah Allah ce a'a wannan aikin ne Allah baya so shi Allah kai tsaye ake zuwa babu zancen biye biye daga kai biye biye to ka rabu da Allah Allah kare mu to shine ma yace kaunuhu yaqa'u 'ala al-mashru'i khalisan yace sawaba ya zamanto an yi dan Allah sannan kuma ya zamanto sawaban an yi shi akan tsarin karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk aikin bauta dole sai ya samu rajista daga makarantar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in babu wannan to sunanka dan wahala yanzu akwai wanda zaka ga yana aikata aikin bauta amma bid'a ce yake kuma tsakanin shi da Allah yake yi to ba ta ha ayo ne kokari gare shi ya wahala a babu zance ya wahala wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura amilatun nasiba an yi aiki an gaji amma kuma babu lada da can waɗancan da allazina yahsabuna annahum yuhsinuna yuhsinuna sun'a suna tsammanin wani aikin kayan gaba suke aikatawa ashe a wajen Allah ba komai bane ba an yi aiki an wahali ka gaji ka wahaltar da kanka akan bid'a shi yasa kaga waɗannan abubuwan guda biyu na farko shirka na biyu bid'a babu abin da ke kashe ɗan adam sama da waɗannan abubuwan guda biyu in aikinka ka yi shi dan Allah to kuma dole sai ya zamanto akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yau wani malamin ka ya kirkiro maka aiki kaza sai kuka bige kuke aikata kuka ce ai an jima ana yi ai tun da aka yi da magar wannan aikin haka ake yi yau rana kai tsaka ku zo ku ce wannan aikin ba addini bane ba ya za a fasa to kaga da magaram ɗinka da duk wani jimawan ku ana yi ba hujja bane a wajen Allah eh hujja a wajen Allah qala Allahu qala rasulu Allah ya ce kaza sahabba manzo Allah ya ce kaza kuma sahabbai sun gane abun a kaza sun bauta wa Allah haka duk wanda daddan aiki komin dadewan shi aikin banza ne kuma in kai kwamfare shi kai mu karana shi da sunna sunna ta yi shi jimawa bare kwa saboda sai da kuka jinginu da addini ne kuka kirkiro ta bid'a ku ko baka ba kenan addini ya riga yau duk wata bid'a a yau ba ta yi shekara dubu ba eh kai garin naku ba da kake takama da shi duka shekara shi nawa aka bibi silsilar tarihi na kirki shekara nawa zai koma amma aya da aya da hadisin na shekarar su dubu da ɗari hudu da ɗoriya ma kai shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar ko sai ka ƙara shekara sha uku a sama nawa zai zama da aka yi a garin makka tun da lissahin hijira ya fara daga lissahin musulunci ya fara daga hijira ne kenan akwai wata sha uku wanda ba sa ta a ciki ba in aka sayo ta nawa zai zama to kai bi da shekara ta nawa malamin kama da kirkire ta da ran shi kwadon kwanan ta nawa kuma aka ce addini ya ce kaza ko manzalla ya ce kaza sai ka rika wannan sabon addini ne a naka ne sabo shi wannan shine da dadde kuma shine na asalin eh kai naka kai ne hayaniya ka kirkiro daga baya kuma ka dora mutane akai kuma kake so ka ce ai wannan haka aka saba ake yi wallahi kaga dabi'un da taqalid al'adun nan da mun gada da wane ne wane ne ka aje su a gehe in abin da ya zamanto kun gadan ya yi daidai da aya da hadisi to wafaqa shannun tabaq bahaushe ce tahiya ce me yake ta faduwa ce ta zo daidai da zama yawa sai a ci gaba da aikatawa amma in ya saba wa qur'ani da hadisi to ka aje naka eh kuma ka sha wa kanka lahiya dole aiki ya zamanto sawaban an yi shi akan tsarin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama malik ya cewa abu na bakwai as-sadisa afon abu na shidda umarnin Allah ga bawa ya wajaba akan bawa ya kiyaye abubuwa kama haka na shiddansu at-tahziru min fi'li ma yuhbituhu at-tahziru kashedi min fi'li game da aikata aikin da ma yuhbituhu zai rushe wannan umarnin na Allah gaba daya Allah yana iya umarni ka san abin kana son shi ka yi azama aikata shi ka aikata shi ka yi shi don Allah ka yi shi a tsarin karantar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abu na shidda to dole kuma ka yi kashedin ka karka aikata abin da zai rushe aiki kana iya yin aiki Allah ya amsa kuma Allah ya rushe shi daga baya Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu la tubdilu sadaqatukum bil manni wal adha kana iya yin sadaka kai kyauta kai wane ne sai ka biyo bayanta da gori ai wane mu muka mai kaza mu muka tallaba mashi in ba dan mu ba shi wane ne ah subhanallah duk abin da kake takamanci a kawo mushi falla ce ta Allah falla ce ta Allah gorin da za ka yi ko kuma cutar da shi da za ka yi ta aikata wani aiki to Allah sai ya rushe ladan aikin gaba ɗaya da an baka ladan kuma za a amshi Allah ce kallazi yunfiqu malahu ri'a an-nas kamar da yake bayar dukiyar shi dan me dan mutane su gani ya tara mutane ya raba kaza a ce ai aljuwa ne kaza yake badawa ai aljuwa ne kaza yi subhanallah Allah kiyaye daga cikin abin da yake rushe aiki babu kaman shirka ga Allah subhanahu wataala lokacin da Allah ambaci annabi goma sha shidda a cikin al'ami sai ya ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu inda suka yi shirka Allah ce da na ruguje aikin su gaba daya ashe shirka mace ce tashi hankali ce to wannan kuma yana bukatan karatu na musamman don ka san miye shirka saboda karkaje kana gina kuma kana rusawa Allah kare mu malice at-tahziru min fi'li ma yuhbituhu ka shedi game da aikata abin da zai iya rushe wannan aikin da ka aikata malice as-sabi'a abu na bakwai na karshe daga cikin abin da maratib din nan guda bakwai sai ce as-sabatu alaihi duk umarnin da Allah yayi to ana buƙatan bawa kuma ya tabbata akan wannan abu ya zama to ka tabbata ba a sha ruwan tsuntsaye ba yau a yi gobe ba a yi kamar da za ka samu wasu daga cikin mutane hassallolin ma haka yake musu sai asuba misali ya yi azahar la'asar ya shiga harkokin shi can isha'i ko magariba ko kuma gobe hallo ya tsunto ta haka wallahi kana ga wani abu ne wanda yake kaman abun wasa magidanta ake samu a yau masu irin ɗabi'ar namiji matar shi tana jajen baya sallah baya sallah Allah kiyaye duk abin da ke addini na umarnin Allah a kanka to ana buƙatar asabatu alaihi tabbatuwa akan wannan abu ba yi da fasawa ba dole ka tabbata ka tsaya tsayin daka akan duk abin da ke umarni na Allah ka tsamanto kana aikata shi to anan malam wanda daga cikin malamai ya yi bayani karkashin waɗannan gabbai guda bakwai bayani wanda yake muwassa iya da faɗi ƙwarai da gaske karkashin gabar cewa mutum kar ya aikata wani aiki wanda kuma zai rushe abin da ka gabatar mazala salasalam yake cewa yake ba da labarin wasu mutane ya atuna bi a'malin azimatin min at-ta'ati yawm al-qiyamati bayda'a amsali jibali tihama mazala ke cewa za a samu wasu mutane gobe kiyama za su zo da ayyuka na da'a manya manya a gobe kiyama kai ka ce duwatsu ne na tihama wasu manyan duwatsu mazala ce fa yaj'aluha Allahu ta'ala haba'an mansura sai Allah ya nike wannan aikin ya ruguje shi kamar ba a yi ba a dalilin mi shirka babu kamar shirka ita ce mafi girma abin da ke rushe aikin bawa ka kam Allah kiyaye to bayan waɗannan abubuwa guda bakwai da malam ya ambata kenan abin da za mu fahimta shine idan Allah ya yi umarni duk umarnin ubangiji to ƙarƙashin shi akwai wasu matakaiya guda bakwai abu na farko dole a je makaranta a san wannan umarnin na Allah abu na biyu a ji aka san umarnin nan dole a so shi a cikin zuciya abu na uku dole a ma zuciya kimtsi da ɗauri a kan cewa za mu aikata wannan aikin abu na hudu a aikata shi a aikace a ƙasa a gani abu na biyar sannan aikin ya kasance an yi shi don Allah kuma a saman tsarin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abu na shidda a yi kashedin duk wani abin da zai iya ruguje wannan aikin sannan abu na bakwai na ƙarshe shine a tabbata akan wannan aikin saboda ya daga cikin addu'ar annabi Muhammad sallallahu Alaihi sallama mazala yana roƙon Allah akan ya tabbatar da zuciyar shi akan ɗa'a ga Allah sannan kuma al'ibaratu bil khawatim har kullum abin da ake bawa lissahi a kai da ni ka cika shi yasa fankama da nuna isa ko nuna cewa ni mai kaza ne ba naka bane ba saboda baka san ba kwanaki masu zauwa na rayuwa ya su ƙare da kai akwai ridda mutum ya yi zamiya ya bar addinin ma gaba ɗaya ko kuma ya je ya tare wani hayaniyan wata bid'a kuma an yi wannan da yawa da haka har kullum ka nace a kan cewa ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika ya mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka mazala ke cewa abinda za ma bawa lissahi akai shine karshe da mika cika da da'a ko kuma ka cika akan wani hayaniya sannan akwai kalubale da yawa a iduwar suke ba su da kyawu ga sanan da yawa ana tallata su bal hasali a yau an kai matakin da wasu daga cikin waɗanda suke tsammanin bayan Allah ne su sun sabke duk wani abin da yake haƙƙin Allah ne sun ɗora ma wasu zamiya ce akwai ta kuma tana tana faruwa kuma ka riƙa roƙon Allah ya tabbatar da kai akan Allah ya tabbatar da zuciyarka kar ka je ka zani idan ka ɗauki hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alayhi alkitab fay'amal bi amali ahli an-nari fayadkhulaha dayan ku zai rika aikata aiki irin aikin aljanna ana tahiyya ana tahiyya ana tahiyya wanda nan kuma yi dan Allah yake bayyana a wata riwaya yace fima yabdu lin nas game da abin da ya bayyana idan mutane aikinka aikin kirki ne ashe dama kai munafiki ne ashe dama aikin da kake ba na Allah kake ba ashe dama saboda wani maslaha ne ko wani entere kake yi shi kenan ana tahiya tsaf sai Allah hudda ka daga wannan layin kana dab da mutuwa sai ka koma asalin yadda kake a cikin zuciyarka kuma Allah sai amshiranka akan wannan kuma kashi za mu hisabi Allah kiyaye sannan ce wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alayhi al-kitab fayamal bi amali ahli al-jannati fayadkhulaha wani zai zo da aikata ayyuka na banza ayyuka irin na yan wuta sai saura kaɗan ya mutu sai Allah taimake shi sai musulunta ya gyara imanin shi sai Allah amshiran shi akan wannan sai ya mutu shi gidan aljanna da haka al'amari ne wanda yana bukatar naci akan addu'a akan Allah shirye ka Allah ya tabbatar da zuciyarka kar da wata hayaniya ta rayuwa ta zo ta ja ka kai da rafi wanda kuma ta ja da yawa ko kuma ka zo ka shiga ko da baka kafirce ba ka zo ka shiga wasu hayaniya na rayuwa shi yasa ko duniya ka roki Allah ya baka duniyar da ba za ta hana ka bauta wa Allah ba ya zama to duk in za a yi sallah kana tsaye ba zama to ba kowane lokaci sallolin karamuwa ne kake saboda harkokin rayuwa kai ne mitin a waje kaza kai ne harƙalla waje kaza kai ne ganawa da wani kai ne ganawa waya kaɗai ta ishe ka ha Allah ya baka abin da hankalinka zai ajju ka nutsu ka bauta wa Allah shine abin da kaka duniya duk wani abin da ke ba shi ba nafila ce malici fa idza arafa al insanu anna Allah amara bit tauhidi idan bawa ya san cewa lalle Allah mai girma da buwaya ya yi umarni a kan a ɗayan tashi a kaɗe tashi da bauta wani ha ani shirki kuma Allah ya yi hani a kan shirka wannan kuma yana ƙarƙashin wace gaba gaba ta harko da malaki cewa al'ilmu bihi dole ka ilimi ya zama to kawai kai kasuwa kake zuwa ko kuma a kai harakan aikinka kawai kake wanka mai Allah ya hudi mai manzan Allah ya hudi a kai wannan ba layinka ba ne ba idan ka fahimci lalle Allah ya yi umarni a ka a kaɗe tashi da bauta kuma wannan shine shine mafi girman abin da Allah yake so mafi girman wajibin da Allah ɗora akan bayi su ɗayan tashi a cikin bauta kar su sanya mushi abokin tarayya sannan kuma ka fahimci cewa Allah ya yi hani akan shirka malai ce au arafa ko kuma kai ilimi ka gane cewa lalle an Allah a halal bai'a wa harramar riba Allah ya halatta cinikayya ya haramta mi ya haramta riba wannan shi dole karatu yake bukata shi kasuwa ma a karan kanta tana bukatan karatu yau har kalla nawa ake a cikin kasuwa wanda Allah bai Allah bai rarrasu ba da sunan kasuwa kuma wani yana ga da sunan kamar dubara ko wayo ko hiyal dubaru kai tsaye Allah haramta kaza sai biye biye wani biye biye ya dan tada kura mai sama kura kan sheta da maita eh saboda yana ga yayi wayo ya dan fahimci su abubuwa wa harrama riba kuma Allah ya haramta riba Allah ya haramta riba riba daban riba daban ita riba da larabci sunanta ar-ribhu eh kuma riba batta da iyaka a addini ina iya sai wannan bitcoin dala dala dala goma ya sai da shi jika so nawa linku eh so goma sha tara ko ya linku so goma sha tara a addinanci halal na ce sai da illallahumma in duba hadisan da mazala ke cewa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku tausaya waɗanda suke ban ƙasa wanda yake sama sai tausaya muku amma dai halalci yawwa sai ga an sai a ce wannan gida an sai shi jika ɗari yau an sai da shi miliyon hamsin yana faruwa wannan ba riba bace ba wannan riba ne kuma halal to ita riba ita ce kuɗi da ruwa da bahaushe ke cewa entere a sanya wasu fawa'id ribawiya ira so da yawa iya da alaka da harakokin da ya sha irin banki na yau ko kuma abin da ya shahi mu'amala tsakanin mutane na yau da gobe misali hatsi da hatsi idan ka zo misali juyo tsakaninsu a ci a wannan ai mai kyau ne kwari gare shi na ka ni bari in bada nawa tiya daya a bani in bada nawa tiya biyu saboda bai da kwarin wancan a bani wancan tiya daya abin da yake jinsi daya kala daya ba a fifiko tsakaninsu daga an yi fifiko tsakaninsu riba ta shigo ko da ƙwayan hatsi ɗaya aka ƙara da sunan wannan riba ta shiga zinariya da zinariya dawa da dawa kaza da kaza ba a son fifiko tsakaninsu sefa da sefa nera da nera dala da dala ba a fifiko ko kuma ce kawo canji nake so na jika goma ce kawo akwai amma babu babu karago ko kuma za a baka ba karago in ka yarda to in maka yarda kuma kai ka sani to ko ya yarda ya bada to wannan yardar da ya batta halatta wannan cinikayya ko kuma wannan masanyan da aka yi saboda wannan sifa ce wannan sifa ce in za ka bada kai mi ka bada dan Allah kawai amma idan aka samu canjin jinsin kuɗi to a lokacin fifiko da izawa ciki misali ina canji zan canza maka kana da sefa ina da naira to wannan sai yadda hali kasuwa ce kawai zai eh da an samu fifiko wannan ba wani abu ne tsakanin su kenan jinsin abu guda daya shine ba a bukatar fifiko shigo tsakanin su da sauran abin da suke da alaka da abin da ya shahiri ba to wannan shi ma karatu yake tabbatar da shi Allah ya halatta kasuwanci wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Allah haramta riba maliki ta au arafa ko kuma ka karantu kasancewa anna Allah harrama akla malil yatimi Allah ya haramta mi cin dukiyar maraya innal ladina yakuluna amwal yatama zulman innama yakuluna fi budunihim naran wa sayaslawna sa'ira Allah ce kaga masu cin dukiyar maraya akan zalunci waɗannan mutanen wuta suke ciwo kansu kuma ƙarshe Allah ya ce wasa yaslawna sa'ira za mu sadar da su da wuta sa'ira maraya aya Allah da haka mutum yi hankali a yau da sunan kannu ko yayu na mahaifi ko mahaifiya ko kaza ko kaza an ci dukiyar marayu da yawa a shiga a kane-kane a sauya takardu a sauya sunaye in ka sauya na gidan duniya ka je mai rin ganin ku ka sake za ka sake na wajen Allah miskini kana bata makanka lokaci za ka samu abin da ka aikata na wajadu ma'amilu hadiran wala ya zulimu rabbuka ahada za ka same shi a halarce da kaka sake kai abin da yake abin da Allah haramta iya daga cikin manyan ma zunubai mutum ya rika cin dukiyan marayu wanda ya zama wani ruwan dare gama duniya an yana na yana faruwa kai ka ce ba a wa'azi ko kuma addini bai haramta ba tun jira yake kawai wani ya kwanta shi kenan shi kuma sai ya duk abubuwan suke lasiya ba in iya da wakilci akan wasu abubuwa sai ya zauna akan su ya kane kane ya ta muzurrai eh yana ga cewa ya samu banza alhali wuta ce yake ci ma kanshi Allah kiyaye kaga wannan duka karatu yake tantance su sannan kuma wa ahalla liwaliyihi an ya'kula bil ma'arufi in kana faqiran addini ya halatta wa majibincin lamarin dukiyar maraya an ya'kula bil ma'ruf ya ci amma tare da kyautatawa kar aimi almubazzaranci misali talaka ne kai talakan talak sai kuma wasu marayu suka faɗo hannunka kuma suna da dukiya su kuma yara ne misali kankana to babu laihi a rika ɗan dafa wasu abubuwa ana ci liyu kimna sulbahu don gadon bayan ku ya tsaya ba ku ci ku yi abubuwa ba eh a yi ta abubuwa ana ta sayan abubuwa su tsada ana ci kai ka samu banza wala ba banza bace baka samu bil ma'ruf haka Allah ya ce wa in kana faqiran Allah ya ce falyakul bil ma'ruf in faƙiri ne to a ci abin amma da kyautatawa yana ta hanyar sanin ya kamata ka riƙa jin zahin abin kamar da kake jin zahin me zahin dukiyarka maliki cewa wajaba alaihi an ya'lama al'umura al-ma'amura bihi wajibi ne bawa ya san irin umarnin da aka bada akan waɗannan abubuwa gaba ɗaya harakan da ya shafi cinikayya da harakan riba da harakan cin dukiyar maraya da harakar in za a ce wata wata huska ya kamata a ci da sauran abin da ke alaka da ilimin addini wajaba alaihi ya wajaba akan bawa an ya alama ya sani al-ma'amura bihi abin da aka umarni akai sannan wa yas'al anhu ya tambaya ya tambayi waɗanda suke masana fas'alu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun malik ta ila an ya'rifahu kai tambaya har ka kai matakin da zaka ihada da cewa abu kazan na haraka kaza kaza ce ko ka karanta ko kuma kana tambayan malamai malami ahli yake cewa ko wa yas'alul ulama'a ya tambayi malamai ya ce wasu malamai masu koyi da karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba dan bid'a ba saboda zai dora ka ne akan abin da shi mi zai samu abu nan aka halatta mutane haram ne ma'lum min ad-din bid-darura annahu haram lakin uhilla lahu hadha me yasa saboda malamin yana jiran cewa zai iya samu akwai abin da zai iya zawa ya halatta mashi haraka a ba a komai wannan ai a na ji an ce ai abin na haram ne ci a wannan masu zahin kai ne eh tsauran ra'ayi ne ku biya saboda an aka yi haraka shi ma akwai abin da zai mi eh zai tsururta akwai wani dan kaso da za a ce malam gashi Allah kiyaye yabi'u dinahu bi aradin min ad-dunya qalil zai sayar da addinin shi saboda wani abin da zai samu na duniya malaka wa yas'al anhu ila an ya'rifahu wa ya'lam al manhiya anhu kuma ya san duk abin da addini ya hana wa yas'al anhu kuma shi ma yayi tambaya akai ila an ya'rifahu har ka kai matakin da zaka fahimci abin tsaf ashe ba abauta wa Allah da ni da jahilci shi a harakan tahiyar addini jahilci bai da waje a ce ga ku kuna bauta wa Allah amma ba mai karatu a cikin ku ba ku da karatu kawai harkokin rayuwar ku ke in kun tashi da safi kowa ta wajen aiki an kare an komo shi kenan gumma kuma gobe ta halin an tashi an fita wajen aiki ko an tsaye kasuwa ba ba addini Allah haka shi ne damejin da ake fama da wahalhalin da ake ciki rashin karanta addini ne sai yana bukata addini a kowane lokaci amma sai ta rayuwa ba ruwan shi da karanta addini in ka ji awon da ake kwabawa wanda ko kare ba zai ci su ba a cikin gidajen musulmai abinda bai kamata ba sai ga aka yi wani abin sai ka wanda mutum kamar bai san ba Allah sauka da Qur'ani saboda ra'ayin shi ne abin da ga dama ne kawai ka tayi akan shi ba kun shi da harkar addini to jogolgolo da yawa ake yi a harkan kasuwa ne a harkan aiki ne a harkan wane ne saboda jahiltar addini kenan mutum ya san abin da ake umarni ne kuma ya tambaya akan shi har ya fahimce shi sannan kuma ka san duk abin da ke hani ne kuma ka yi tambaya akan shi ila har ila an tafhamahu ai ila an ya'rifahu har ka kai inda zaka fahimci wannan abu maliki ta wa atabir zalika bil mas'alati ula wannan zamu dauke shi a matsayin shine mas'ala ta farko yace wa hiya mas'alatu tauhidi wa shirki ita ce mas'ala ta dayanta Allah da abin da ya shayi kuma sanyawa Allah kishiya dayanta Allah an yi umarni sanyawa Allah kishiya an hana malaci aksarun nasi alima anna tauhida haqqun da yawa daga cikin mutane sun san cewa tauhidi gaskiya ne wa shirka batilun sun san shirka bata ne walakin a'rada anhu amma sun kawar da kansu game da wannan wa illam wa lam yas'al baya tambaya wa arafa kuma da yawa mutane sun san cewa annallaha harrama riba Allah ya haramta riba amma kuma zaka same shi wa ba'a washtara wa lam yas'al zai saye da sayarwa ba tare da riba ba tare da ya tambaya ba ba ruwan shi da ilimin addini sannan kuma zaka samu mutum ya san cewa wa arafa tahrima akli malil yatimi ya san haramun ne cin dukiyar maraya wa jawazal akli bil ma'ruf da halaccin ci amma ta hanyar kyautatawa ga mutumin da yake talaka amma wannan mutumin sai ka same shi wa yatawalla malal yatimi zai jibinci lamarin dukiyar maraya walam yas'al bayya tambaya ba wan shi kamar Allah bai aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah kiyaye ina ganin ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala minti nawa da minti nawa eh saura nan za mu dakata kenan insha Allah ta'ala matashiyar karatu kenan sai mu tashi gaba ta gaba to mun ji yadda malai yake ambata mana abin da yake wajibi ne akan ka kai karatu ka san bautan Allah ka san me Allah ya haramta me Allah ya umarni saboda duka ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda biyu babu yanda za ka yi biyayya a kansu sai ya zama to kana da ilimi wanda yake na addini kenan zuwa makaranta tilas ne ba na ga dama bane ba ba sai in na samu dama bane ba ko in na samu lokaci ko kuma a harakoki gare ni da yawa da haka ba na samu dama ba a duk wata harakarka maganan karatu shine gaba harakan ka zamanto shine abu na biyu a bayan shi yake yawa shi karatun shi zai zama gaba saboda shine abin da zai gyara maka duk wata harakar da zaka yi in babu wannan karatun to wannan harakokin na ba kuma daga kwaba ne zaka yi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله